الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan biyar shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da sha hudu ga watan daya shekara ta 2019 meladiya muna darasi na goma sha biyu aya ta 69 za mu tashi a cikin suratu maryam in za ku yi tunawa a satin da ya gabata mun karanta ayoyin nan da Allah ya ba mu labari cewa wai dan adam yana cewa wai yanzu shi bayan ya mutu shi ne za a daɗa tashinsa a yi masa tambaya a yi masa hisabi ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا التي أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا يشي فوربك سي الله يرنسوا دا النبي صلى الله عليه وسلم دا رايوش لنحشرنهم والشياطين wallahi sai mun tashe su da su da shaidanun da suke sa su su shaidancin kuma sai mun halatto da su a gindin wutar jahannama jisiyar suna gurfani mutumin da yake cewa a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya shine daidai da yanda cin suke cewa a idza mitna wa kunna turaban ذلك رجل بعيد كوكما وإذاما أو تعر أئنا لمبعوثون خلقا جديدا يقولون سنا فدا su kafirai wai yanzu bayan mun mutu ne za a tashe mu ƙaryatawa ne fa suke yi a inna lamurduduna fil hafira أإذا كنا إزاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة وإنما هي زجرة واحدة أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قول أو قبل ولم يكن شيئا الله تبارك وتعالى يتبقى مثالي أو سآيوين يتشي أن أدم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم Allah ce gaya musu ƙul yuhuyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tadhakkarun shi yasa yazo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa Allah ya faɗa a hadisul qudsi kazzabani ibnu adama wa lam yakul lahu an yukazzibani dan adam ya ƙaryata ni amma bai kamata ya ƙaryata ni ba Allahu akbar Allah ne yake faɗan wannan wa adhan ibn adam dan adam ya cutar da ni wa lam yakul lahu an yu'zini bai kamata ba bai dace ba bai cancanta cutar da ni ba yace ƙaryata ni da yi amma takzibuhu li ce wanda yake yi lan yu'idani kama bada'ani ƙaryata ni da ɗan adam yake cewa da yake yi ubangiji na bai isa ya dawo da ni kamar yadda ya fare ni ba Allah ya ce wannan ƙaryata ne aka yi ya ce wa laisa awwalul khalqi ahwanu ala man akhir ai farkon wato farkon halitta bai fi sauki akan ƙarshe ba ma'ana tunda ubangiji ya dawo ya kawo ka babu kai kamar kawo ka babu kai shi ya fi wahala akan bayan ka mutu ya dawo da kai amma cutar wanda yake min ce wanda yake inna li waladan wa ana al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad cewa da yake yi ina da da wannan cutarwa ne Allah ya ce wannan cutarwa dan adam yake masa in yace yana da da dan ya danganta masa tawaya da na ƙasa yace ni kuma ni ne al-ahadu samadu kwaya daya cilo wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba kuma ba shi da kufo ba shi da kini ba shi da sa'a ba shi da aboki Allah bai da wannan shi kadai yake tabaraka wa ta'ala to shine Allah ya kunyata su yayi rantsuwa tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa da kanshi dazu na ce rantsi da annabi ina nufin ya rantse da kanshi tabaraka wa ta'ala Allah yana iya rantsewa da kansa yana iya rantsewa da halittarsa kamar yakan rantse da rayuwar annabi la amruka innahum fi sakratihim ya'mamun yace fa rabbika rantsuwa ce wannan malam duk abinda ubangiji ya rantse a kansa wallahi wannan abin fa da gaske ne ina jin Allah ba ya da bukatan ma ya mana rantsuwa mun yadda wallahi amma rantse sai da ya rantse tabaraka wa ta'ala yayi rantsuwa lanahshurannahum wa shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya alhashru a larabci aljam'u ne hashara bi ma'ana jama'a kamar yadda aka ce hasharar ka'idu jundahu komanda ya hada sojojinsa idan jama'ahum sai a ce hashar alka'idu jundahu lanashurannahum kinan lanajma'annahum wallahi sai mun hada ku da na farkon ku da na ƙarshen ku duk wanda ya mutu sai Allah ya tashe shi kai ba ma mutum ba ko kiyashi ne ya mutu kaga kiyashi da aka murkushe shi da dan yatsanka kocin naka da za su je ka murkushe ta wallahi sai Allah ya tashe ta malam Allahu akbar kun san me nake tunani kawai da naga fuskan wannan bawan Allah sai na tuna wa kaina cewa zan mutu zai mutu kuma za a tashe mu kowane ɗayanku a cikin nan wallahi ya ji a ransa cewa wata ran yana cikin kabari kuma ka ji cewa bayan zaman da kai a kabari wallahi za a tashe ka in ma ba kai wannan tunanin ba ka yaudari kanka me samara din me results din me samu kamakon da za mu samu mun yi wannan tunani sai ya ƙara mana kusanci da Allah mu guji duniya ɗan uwana kar mu bari ta halakar da mu amfanin duniya ka cika more ta ka bauta wa Allah shine amfaninta amma kakka bari ta raba ka da Allah to Allah ce wallahi sai mun tashe ku wannan ya yi amfani da ashayatin ana nufin al'ashirar masharrantan mutane da aljanu da mutane wanda a nan duniya suke sanya mutane wasu wasi a kan inkarin tashin alkiyama su ne a shayatun wanda suke musanta kiyama to Allah ya ce duk sai mun haɗa mun tashi Allah ya rantse da zatinsa ko kuma ka rantse da zatina ya kai wannan manzo kai rantsuwa da ni lalle waɗannan masu inkarin tashin alkiyama لنجمع أنهم جمعا يوم القيامة للحساب والجزاء والله sai mun hada su ran tashin kiyama hada wanda za mu su hisabi da sakayya kuma wala najma annahum ma'ahum lanajma anna ma'ahum ash-shayatin alladhina kanu yudillunahum fi dunya wallahi sai mun hada su da waɗannan shedanin da suke zuga suke nuna musu babu tashin kiyama na'am ba mamaki mutane suna ba su karyata ko mutum bai fito ya karyata ma za ka ga suna faɗin wasu maganganu na rashin mutunci ɗazu ɗazu nan wani bugun waya wai ya ga wani wani bidiyo ana nuna wani dan wata ɗariƙa yana yana yana zaune ya ce wallahi in mala'ika ya kuskure i tambaye su bayan su yan ɗariƙar wani mabiya shehu ibrahim iyas ne su in ya kuskura ashe mara kunya ne wannan mala'ika zai buɗe baki ma tambaye su ma a kabari kuma sai da ya faɗa ya ce shi ɗan ɗariƙar wani ne mabiyin malam wani ne shi yasa na faɗi sunan malamin wai sai yaron kwashe shi ma mala'ika fa don Allah a cikin kunan ba wanda ya ga wani abu kai ba gani ba ga malayi kirma yana da shi a cikin wayarsa kai ma wancan ka gani ga wani can ma daga hannu ya gani yanzu nan ba isgilanci ma addini ba ne mala'ika wai ka ce wai mala'ika wai mara kunya ne wai to wallahi tallahi malam nan gaba za su zo su ce ma babu tashin kiyama kuma shiru kake ji malaman nan sun yi shiru saboda abin da suka koya musu kenan mutum ya yi wa mala'ikan Allah gatsali kuma ya kira ya ce ga ɗariƙarsa ga addininsa wannan ba ƙaryata kiyama ba ne wallahi bai san mala'ika ba ko kuma ya ƙaryata bai yadda ba ne yana ɗaukan magana tambayan kabari da mutuwa wannan wasa ne tunda har yana da ƙarfin da zai ɗaga hannu ya rakwashe kan mala'ika subhanallah alazim wannan bala'i na wannan ƙarshen wannan zamani Allah ka kubutar da mu malam kar wani ya ji zafi in ka ji zafi munafiki ne kai tunda an zagi mala'ika baka ji zafi ba yanzu an faɗi wannan magana kana jin ranka ya ɓaci Allah gyara halin mu shi yasa wato malam ba abu mai daɗi irin Allah fahimtar da kai sunna ƙwarai kuwa ka riƙe alkitabu wa sunna alƙur'ani da hadisi wallahi wannan ya fi komai ni'ima saboda me ba za a zo amma wasa da hankali ba ba wani mara hankali zai zo maka hauka ka yadda da shi saboda yana yana rike da wani sharri kai Allah yana da haƙuri ai kwarai da gaske wannan Allah kiyaye kuma malam da hotonsa ba ya dauki hotonsa ya nuna yace shine wane wane kullun shekara sai an yi wa addinin Allah gatsali kuma daga wata fi'a wata jama'a sananniya wata ƙungiya to Allah ya yi rantsuwa amfanin wannan rantsuwan al'ada ta gudana cewa akan ƙarfafa zance da yin rantsuwa is normal duk abin da aka rantse a kansa ana ƙarfafa shi ne abu na biyu Allah da ya rantse da sunansa kuma ya danganta wannan rantsuwa da sunansa zuwa ga annabi fa wa rabbika kaga rabbu din nan Allah ne ka din nan annabi Muhammadu ne kaga yayi aksama bi zatihi tabaraka wa ta'ala wa adafa zat ila annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ya rantse da ubangijin kakai tabaraka wa ta'ala wannan ya yi ne don ya girmama matsayin annabi kun gani ya girmama matsayin annabi ne ya girmama darajar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya girmama sammai da ƙasai ya ce fawa rabbi sama'i wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tantiqun fawa rabbi sama'i wal ardi ka gani rabbi sama'i wal ardi ya girmama sammai da ƙasai ya rantsi ya ce ubangijin sammai da ƙasai Allah ya ce sun mala nuhdiran nahum haula jahannama lalle ne wallahi sai mun halatto da su wannan taswir ne hissi baligh lisu'i masirihi an sawwara maka an kamanta maka an sa maka hoton yanayin da za a nuna maka mummunar makoman waɗannan masu ƙare ta kiyama jisiyan jam'i ne na jas abin da ake nufi da jas bisa ta jaz wato wanda ya gurfana idan mutum aljalisu ala rukubatai ko aljalisu ala rukubataihi shine jaz mutumin da ya zauna ya kafa gwiwowinsa mai ake cewa ya gurfana to sai mun halatto da su gindin wutar jahannama duk suna gurfani sun mala nuhdirannahum haula jahannama jisiya shine ma'anar jisiya kamar yadda suke cewa jasa fulanun yajsu da yajsi da jaswan da jasuwan ko jisiyan fa huwa jas idza jalasa ala rukbatihi akan ce da jisiyan ina tsayuwa akan yan yatsu din nan mutum ya ce ciki yatsun ya tsaya coke ko me sunansa da Hausa mutum ya ce ciki yan yatsun ya miƙe haka eh dage to shi ma jisiya ne shi ma jisuwu ne a larabci su larabawa a ɗabi'a su me yasa Allah ya amfani da wannan sun malanu zaranna haula jahannama jisiyan wato ɗabi'ar balarabi a Allah idan ya shiga cikin wani hali na damuwa na firgici da tsorata to kafa gwiwoyinsa yake a ƙasa yana wayo Allah ya shiga uku to sai aka ari wannan yanayin da suke ciki na tsoro shi balarabe in ya tsorata in ya ga wani abu na tashi hankali da ba yanda zai lama farra sai ya gurfana to shine Allah ya ce sai mun kawo su a gindin wutar jahannama jisiyan a gurfane yanda za a samu saukin jajjefa su duka wannan akar maka Allah wato yana nuna maka lallai akwai kiyama akwai kiyama amma wannan inkarin kiyaman fa hatta yan shi'a akwai yan kungiyar yan shi'a masu inkarin kiyama yan shi'a da rus wata shi'a ce da rus sunansu waɗanda suke bin alhakin bi amrillah shine allansu suka ce huwallah ka duba sunansa fa alhakin bi amrillah amma kuma sai aka ce wai Allah ne shi to su a wajensu babu tashin kiyama suka ce a littafansu duniya ga baki ɗayanta da kake gani iya adadin namba da Allah ya halitta na mutane su ne ba sa ƙaruwa ba sa raguwa eh ƙwarai kuwa aka suka ce ba ƙari ba rage kullum duniya ɗaya take suka ce ku yanzu rayukan kunnan da kuke gani ku wasu mutane ne da suka mutu sai suka sake dawowa rayukan suka dawo gangan jikin ne kawai yake tafiya yanzu kai in ka mutu a wajensu gangan jikinka ne zai tafi kabari amma ranka za a daɗa dawo da shi ne a je a jona shi a jikin wato jaririn wata mata da za ta haihu yau ko gobe kenan yanzu kai dinnan watakila circulation ne na mutane miliyan kaza ka ganka nan wani ne ya mutu aka ɗauko ran na wani ne haka suke faɗa har ma suke ba da labari suke cewa yayin da kaga mutum ya zama ko kuturu ko ya zama makaho ko ya zama matsala a rayuwa to laifin wancan gangan jikin ne na can to shine azabar ba ana ce akwai azabar lahira ba a'a ba wani azabar lahira a wajen su wancan wancan mutumin da ya mutu gangan jikinsa ya tafi ya tafi kenan to ran nasa sai a zo a dasa shi a jikin wani gangan jikin to laifuffukan da yi wa Allah na laifi to shi sai a mai da shi makaho a mai da shi kuturu a mai da shi talaka miskini mabukaci wannan wahalar da zaka sha to shine ai azaba to ladafa yace daukakan nan da mutane suke samu daukaka mutum ya samu daukaka a ilimi daukaka a sarauta daukaka a kaza daukaka a kaza wannan shine ladan so babu wani maganan a tashi kiyama wai ayi ukuba a kona wani a wuta ko a kona a sa wani aljanna babu wani aljanna babu wuta babu gaba ɗaya a wajen su wannan yan shi a durus kenan Allah kiyaye to shi yasa nace muku dazu babu ni'ima Allah ya wayar wato ya taimake ka ga zama ka fahimci alkitabu wa sunna kullum ka makalewa alkur'ani ka makalewa sunna su kake jira su yi maka bayani ubangiji ya yi rantsuwa ranar tashin alkiyama sai ya tashi mutane ranar tashin kiyama ya musu hisabi da su da shaidanunsu Allah ya ce za mu haɗa su ga baki ɗayansu a gindin wutar jahannama kalata kaunihim bariki na alar rukabi sun gurfana akan guyoyi ajizun minhum alal qiyami saboda ba za su iya tsayawa ba tsayuwan ma ba za su iya ba wallahi sai dai ka gansu a gurfani saboda abin da ya same su na bala'in tashin hankalin alkiyama shine can Allah yake cewa watara kulla ummatin jasiya zaka ga kowace al'umma jasiya shine jisiya din ai yanzu ka gane jasiya ko kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون sannan Allah tabaraka wata'ala yi mana bayanin makoma mai ban tsoro ga masu girman kai shin waɗannan kafirai sai Allah ya ce mai malam
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا
sai Allah ya ci gaba da bamu labari na waɗannan shaidanu da waɗanda suka kama da su masu kare ta tashi alkiyama aikin kama yana nuna baka yadda da kiyama ba ko baka fito kace ƙarya ba ne suna nan da yawa suna aikata aikin da a zahiri suna nuna ba su yadda da kiyama ba to shine Allah yake cewa thumma lananzi'anna min kulli shi'atin a cikin kowace jama'a zamu ciro zamu fitar kalmar al-naz'u a larabci yana nufin al-azlu wal ikhraj ka zaro abu ka ciro shi ka tsamo shi kamar yadda ake cewa naz'a sultanu amilahu sarki ya cire mai masa aiki ya canja shi ya cire shi lananzi'anna cirewa ka fitar da shi a shi'a aljama'a kenan minan nas min kulli shi'atin min kulli jama'a minan nas duk wasu jama'a da suka hadu ya ta'awanuna fi ma bainahum fi amrin min umir duniya ko wannan wani al'amari wato mutane da suka hadu guri guda suna kan wani ra'ayi ko suna taimakon junansu wannan suna ake ce da su shi'a shi yasa ake cewa a larabci ta shaya alqaumu أنا أنهم تعاونوا فيما بينهم تشايع تعاونوا تشايع القوم تعاون القوم من كل شيعة معنى من كل جماعة متعاونة فيما بينها زامو تشيرو daga cikin dukkan jama'a jama'a ran tashin kiyama أيهم أشد على الرحمن عتيا wanda ya fi tsananin girman kai da ƙin yi wa Allah ɗa'a sai mun zaro shi a cikin kowane mutane mana duk wani tsagera duk wani mara kunya a shaddu alar rahmani a itiyya abinda ake nufi da itiyya ana nufin khurujan an ta'a mutum ya ƙiya yi wa Allah ɗa'a shi sa ake cewa ata fulanun ata fulanun ya atu atuwan abinda ake nufi wato ya yi taurin kai ya ƙi ya yi ɗa'a ya yi girman kai ya nuna isa ata daidai ke da istakbara ata bil ainifa wanda ya yi wa ar-rahmanu itiyan kenan wanda yayi wa ar-rahman istikbaran wanda yayi wa ar-rahman tajawuzul haddi ya wuce gona da iri fil isyani wat tughyani wajen sabawa Allah da girman kai mana thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya zamu fitar min kulli ta'ifatin tashaya'at wa ta'ahadat ala al-kufri bil basi al'ummar da ta haɗa kanta akan kafircewa tashin alkiyama za mu duba a cikinsu sai mun tsamo duk tsagerin cikinsu wanda suke da tsananin tashaddud shine ashaddu ala rahman akan ubangiji shine ar-rahman kalmar ayyuhum ashaddu ayyu din nan malamai suna cewa mausula ce tana da ma'anan allazi kenan allazi ashaddu ayyuhum alar rahmani itiyan ashaddu alar rahmani itiyan yani allazina ashaddu kenan ayyu nan daidai take da allazi waye mai tsaurin kai mai jara'a alar rahman wanda ya fi kowa tsaurin kai shine ake ganin ba zai taɓo ba ko to Allah zai yi maganinsa ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بهم صليا sannan Allah Ubangiji mana bayanin iliminsa gamamman ilimi na halin waɗannan maƙaryata masu ƙaryata kiyama mu ne muka fi kowa lanahnu a'lamu billadina hum aula biha siliya waɗanda suka fi cancanta su shiga cikin wannan wuta mana ثم لنحن أعلم مون مكفقوا سني من كل أحد سوانا دون دبامو بمون بيش سن بالذين هم أحق بجهنم ودن دسكفقوا چنچنت شجاجكم متجهنم إما غانا كراتون با الله yana so ya ce maka mu muka fi kowa sanin waye dan jahannama kuma mu muka fi kowa sanin waye fi cancanta mu jefa shi a wutar jahannama لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتكمو متعني الله يا صدق متجهنم لنحن أعلم موني مكفك واسني بالذين هم أولى بها سليا سليا أنا نفهم شقاوتا صلاني ba ana cewa tasla naran hamiya ba ba ana cewa yasla naran hamiya ba me yasla shiga siliyan shiga za su shige cikinta za su ƙone haka malamai suka ce bi harriha wa sa'iriha zafin wuta kada Allah ya nuna maka zafin wuta malamai wallahi yanzu ko karfe ne aka samu karfe kwaya daya karfe kusa kawai kaga kusa ka sa ta autar in ta dan dauki lokaci za ta yi ja kusa ka dauki kusa ka sa ta akan risho din gidanka ta yi minti goma ko sha biyar za ta yi ja ka dauke ta ka sa ta a bakinka shadid shadid shadid ya za ka manta wannan abu ji ma ba da daɗi ballantana in ya taɓa jiki ko ka samu wannan kusar ka soka ta a jikinka za ka iya wannan wutar duniya ne Allah ya nuna mana anan ba wani abu na halin al'ummarsa da halittar jama'ar da ya halitta da zai ɓuya a gare shi kuma mu mu muka fi kowa sanin suwa 'yan wuta kuma da sannu za mu yi sakayya ga masu ƙaryata shiga wuta kai Allah ce wa in minkum illa wariduha kai ba wani a cikin kuma face sai ya shiga wutar nan ma gaba ɗaya ma kawai akwai wani mutum da ake ce da shi abu mai sarata abu mai sara ku rike abu mai sara abu mai sara malam shi abu mai sara kullum in ya zo kwanciya a gadansa a shimfidarsa sai ya fashe da kuka yana ifo yana cewa ya laita ummi lam talidni ya kaitan mahaifiyata da ba ta haife ni ba sun mayabki abu mai sara sai fashe da kuka malam ka ji bayan Allah da suke tuna kiyama ka ji bayan Allah da suke jin tsoron Allah da gaske kuma ka tuna rayuwarka kai yadda ka rafkana duniya ta rufe maka ido ka gigice in ka rasa duniya gani kake ka rasa komai wallahi kwanan nan ake gaya mun wani bawan Allah ba shi da lafiya yana kwance ya kasa warkewa an kasa gane me yake damunsa ciwo ka san me ya faru primary election din da aka yi ne ya gabata ya zuba kuɗi sun gama loda sun ce kai ne kawai sai ya ji wata sanarwar da bai gane mata ba ashe ba sunansa ba ne kawai sai ga ana congratulating wani ba shi ba daga nan da ya kwanta bai tashi ba har yau kuma Allah ya ƙi kashe shi yana nan azube ya faɗi a demokradiyya ya kasa samun natsuwa ya manta an Allah ya ga dama zai iya bashi ya ci ɗin kuma ya hau ya kasa samun yin mulkin kullum yana asibiti ga shugaban ƙasa Najeriya nan Allah ya bashi mulkin ba akwai lokacin da aka ɗauke shi aka kai shi waje ba ma har ana cewa ko ya mutu ko ya rayu ko ya mutu wallahi har wasiya ya yi wannan mutum wasiya shi da kansa ya ɗauka ba zai tashi ba kuma ya faɗi maganganun da suke nuna ba zai tashi ba to in Allah ya ga dama sai baka mulkin ya ɗauke ka duniya wani fa hannun jari ne aka ga ya faɗi ana ba da labarin hannun jari yana karantawa a jarida yana karanta yana duba network ana yin bayanin hannun jari ya zuba hannun jari da ya ga ya zubo ya sauka tun daga nan jininsa ya hau ya ƙi sauka kaga hannun jarin fa sauka yi shi kuma jininsa mai hawa ya yi ya kamata a ce ya sauka yi amma ya ƙi sauka duniya shi sa za ga wani wallahi malam zai yaƙe ka akan wannan duniyar a gigice yake fada zai yi da kai sosai a kan harkar duniya to abu mai tsara shi kam in ya kwanta bacci kullum sai ya yi wannan nuna alhini da damuwa ya fashe da kuka aka ce da shi wai kai abu mai tsara me yake sa ka kuka ne kullum ya ce ai ukhbirna anna wariduha labari aka bamu aka ce wai sai mun shiga wutar jahannama saboda Allah ya ce wa in minkum illa ai ba wani daga cikin ku face sai ya shige ta ha ha ka san me lamirin ina ki koma wuta haka haka fassarar take sai dai yanzu zan yi ta bayani in yi ta bayani ya zan yi mu kubuta amma lallai wa in minkum illa wariduha Allah kam ya ce babu wani a cikin ku face sai ya bi ta cikin wuta kuma kana ala rabbika hatman maqdiya wannan hukunci yana kan ubangijinka na dole ne Allah ya wajabta wa kansa kaga ba wanda Allah yake ba wanda yake yi wa wato Allah tilas ko to shi Allah ya ce wa kansa hatman wannan abu dole ne in an ce abu hatman kaman ba shi ce ai jazaman ne ai ai hataman ne ai maqdiyan amma riga an yi hukunta abun abu mai sana ya ce ni haka ji an karanta ayar na ana mana bayani ba dole in fashe da kuka ba kuma mu ba gaya mana cewa za mu fita ba ya ce a ayar cewa aka yi za mu shiga ba a ce za mu fita ba ka ji waliyin Allah wa in minkum illa wariduha ya ce yana jira a ce to in kun shiga kuma za ku fita ya ce wallahi ban ji an ce mun fita ba ko akwai fita a ciki ku duba ayar wa in minkum illa wariduha babu wani a cikin ku face sai ya shiga jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya sai dai aya ta gaba ita ce ta yi bayani Allah kai mana afuwa to anan yanda bayani yake shine Allah ya ce wa in minkum illa wariduha malamai suna da fassara da yawa me ake nufi da wato wa in minkum illa wariduha amma dan in samu saukin bayani ko fahimci yanzu ana rikici ne a yi bayanin me ake nufi da wariduha ni dai a hausa na gaya muku ba wani a cikin ku ba ce sai ya me sai ya shige ta to wannan kalmar ta wariduha din haka shiga take nufi daga cikin malamai akwai wanda yake ganin ra'ayi na farko cewa dukkan mutane jami'un nasu mu'minuhum wa kafiruhum yadkhuluna da mu'minai da kafirai sai sun shiga jahannama sai dai in sun shiga wannan wutar za ta zamanto sanyi ne mai aminci a kansu kamar yadda ta zama sanyi mai aminci akan annabi ibrahim yani mu'minhum wa kafiruhum yadkhulunaha illa annaha takunu bardan wa salaman alaihim kama kanat bardan wa salaman ala ibrahim za su shiga tunda Allah ya ce za su shiga sai an shiga wuta ce dai amma kuma tunda ku muminai ne mana in kai mumini ne to za ta zamanto sanyi wa salaman mai aminci ka san akwai sanyi mai cutarwa akwai sanyin da kuma sanyi ne amma kuma ba zai cutar da kai ba alal mu'minina ala dukhulihim iyyaha amma kafirai kuma da azzalumai da fasikai da sauran tarkace suna shiga wutan nan kona su za ta yi lahaban wa sa'ira ala ghairihim ra'ayi na biyu kenan yanzu ka gane lalle za a shiga wuta amma me zai sa ta zama mai sanyi a gare ka imaninka imaninka ra'ayi na biyu suka ce a'a wa in minkum illa wariduha kowane ɗaya daga cikin ku zai ganta ne kuma zai zo kusa da ita zai ganta yushrifu alaiha duna dukuliha zai ganta ka ga wuta tana cin kanta da kanta kana kusa da ita shine wariduha din ba shiga ba kamar yadda Allah ya ba da labari a can kisa annabi Musa walamma warada ma amada yana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدينة annabi Musa yayin da yaje ruwan Madayana tsunduma yayi a ciki bakin ruwan yaje to wa in minkum illa wariduha ana nufin me babu wani a cikin ku ku da mu'minan ku da kafiran ku sai yaje kusa da jahannama sai ya ganta kiru da muzu ganin annabin tsohuwa dan dama dama kenan wasu malaman suka ce a fasara ta uku wa in minkum illa wariduha ai kafirai ake nufi wannan lamirin minkum din kafirai ne wa in minkum ya wa ma minkum min al kufari kenan kafirun min al kufari ba wani kafiri cikin kafirai sai ya shiga wuta ma'ana kafirai ne kadai za su shige ta amma muminai a'a a ga wannan ra'ayin yana da daɗi ƙwarai da gaske ai ƙwarai da gaske ce aka kawai suka ce kafirai ake ne su ne 'yan wuta ba mu ba to amma ku yi haƙuri gaskiya a larabci abin da ake nufi da alwurud shine ad-dukhul alwurudu ad-dukhulu warada bi ma'ana dakhala so wa in minkum illa waridun ana nahu babu wani a cikin kwace sai ya shige ta wannan kat kenan sai dai a ce in an shiga muminai za su samu sauki bardan wa salama a tattare da su ga dalilai akwai ayoyi na alkur'ani suka goyi bayan wannan fasar cewa alwurudu ana nufin al-dukhulu ne Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun fi fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid sai ce me yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati me fa awradahum an-nar Allah ya ce wa bi'sal wird al-mawrud ka gani yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamah yana gaba-gaba da mutanensa ranar tashi alkiyama fa'aure da humunar mai ma'anan fa'aure da humunar adkhala humunar ya shigar da su wuta bi'isal wirdul maurud kenan alwurud bi ma'ana addukhul aure da humunar adkhala humunar Allah ya sake faɗa wata aya sun manu na jillazi na taƙau ka lura ayar gaba ثم nunajji alladhina taqaw za ku shige ta amma za mu kubattan da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nadharu zalimina fiha jithiya sai mu bar azzalimai a cikin ta jithiya me jithiya suna gurfani a idan da ba shiga za a yi ba ayar gaba ta ce sun nunajji alladhina taqaw sai mu kubutar da wanda suke masu takawa wa nazaru mu kyale azzalimina azzalamai fiha a cikinta jisiyan a gurfani wannan karina kawiya hujja ce mai ƙarfi da take nufin lalle wa in minkum illa wariduha tana nufin shiga ne to jama'a lalle fa Allah ya bayani za a shiga wuta amma waye zai kubuta a cikinta mai tsoron Allah da takawa daga cikin dalilai a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai riwayar imamu ahmad da abdu bin humaid da imamu tirmidhi da ibn al-munzir da ibn abi hatim da imamu al-hakim duka sun ruwaito daga abi sumayya yace mun yi sabani dangane da kalmar al-wurud wasu daga cikin mu suka ce ai ba yanda za a yi la yadkhuluha al-mu'min la yadkhuluha mu'minun mumini ba zai taba shiga wutar jahannama ba wasu suka faɗa a cikinmu wasu suka ce ya tsuluna ha jami'an duk wani mutum sai ya shiga cikin wutar jahannama wannan saɓani muka yi amma waɗannan suka ce za a shiga da suka ce sun mai yunajjin la'un ladina taqaw Allah zai kubutar da masu tsoron Allah yace ana cikin wannan sai Allah ya haɗa da Jabir dan Abdullahi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam فذكرت له ذلك sai na ambata masa wannan jayayya da musu da muka yi ya ce sai jabiru ya ɗaga hannunsa haka sai ya nune wa wa kunnensa alamar kaga kamar yadda na nuna hannun nan na a kunne na to haka na ji annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam la yabqa barrun wala fajir illa da kalaha yace kaga haka wallahi na ji annabi da kunne na yana faɗa cewa Allah bai zai bar wani mai da'a ko wani fajiri ba duk sai sun shiga wuta amma fatakunu alal mu'minina bardan wa salama amma mumini ko ya shige ta wutar za ta zama tumi sanyi da aminci ne a tattare shi kama kanat ala ibrahima bardan wa salama kama yadda ta zama to bardan da salama ga annabi ibrahim to me na jin tsoro me na tada hankali yi kokari ka zama mumini allahumma ja'alna min almu'minin Allah wa tawaffana mu'minin Allah ka dauki mu muna mu'mini muna masu imani don duk wanda baya da imanin ko ba musulmi ba mumini ne anan musulmi wallahi sai ya zauna a cikin wutan nan kai jabir ya ce manzo Allah ya ce mana wallahi sai an ji wutan nan tana kuka tana dajij saboda sanyin da Allah ya zuba wa ɓangaren mominai a ciki ka duba fa wuta ce tana ci Allah ya zuba mata wani sanyi da zai ba da kariya ga su mominan sai ka ji wutar tana kukan wannan sanyi kai a ce wuta tana kukan sanyi ya dame ta annabi ya ce sun mai yunajjillahu alladhina taqaw daga nan ne kuma Allah zai kubutar da wanda suka kubuta suka suka ji tsoron Allah wa yadharu zalimin fiha jisiyan wannan hadisi yana nan ibnu kathir a cikin tafsirin sa ya kawo shi dalla dalla Allahu akbar amma kar ku damu fa akwai ayar da ta ce kuma waɗanda suka ji tsoron Allah Allah zai nisantar da su daga wuta إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون هسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم جعلنا to ga wata aya kuma lalle waɗanda ya tabbata mun musu hukunci da gidan aljanna to waɗannan ula'ika an hamu bu aduna waɗannan masu ababen nesantawa ne daga wuta to can kuma an ce kowa sai ya shiga nan kuma an ce ula'ika an hamu bu aduna kai ko ɗuriyar ta ba za su yi ba la yasma'una hasisa to ya za a yi malamai suka ce ba matsala ku gane bayanin ya ce ai wannan shiga alkawari ne za a shige ta amma shigar wuta akwai damuwa a cikin shigar wutan in an ji zafinta ko an ji raɗaɗinta ko an ji tsoron shiganta ya ce a lokacin da Allah ya shigar da mominai cikin wannan wa la yasma'una hasisaha ko duriyar wutar ba za su yi ba alamar sun shiga wuta ma ba za su yi ba wani firgici da tsoron sun shiga wuta duk ba za su ba sun mai shine ma'anar sun mai yunajji Allahu alladhina taqaw din ai wanda suke taqawa Allah ku fitar da su akwai bala'in da zai zo ya faru a anguwa an yi rabababa ta tau tau tau tau ha fa ya faffashe yayi kaza malam Allah ku fitar da kai sai ka ce wallahi ko karan allura ban ji ba yanzu kai duk abin da aka yi an kashe suwa ne an yi gobara an tada bam a wuri kaza baka ji ba wallahi tallahi Allah bai ji yadda ni ba ni ban ji ba ni bacci ne mai lafiya ثم ينجي الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا mumini ko ya shiga cikin wutar jahannama wallahi bai zai ma san ya shiga ba to me damuwa a ciki babu cin karo tsakanin ayoyi an gane kuwa Allahu akbar Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ga ɗaliban ilimi an samu damun komawa yayi ta bayani kwarai da gaske yace da yace ya dawo yace ya dawo yayi bayani ya zuba ilimi yace kai jama'a karshen magana dai abinda ake nufi da al-wurud din na fa ad-duqul ne lalle fa za a shige ta amma in an shiga babu tasirin ta dan Allah ya kashe tasirin bardance wa salaman wani dadi ne ma za su yi ya ce za su kubuta daga cikin wannan wuta ɗin salimin suna ainihin wato kubutattu khalidina ai oke oke yawa suna masu Allah yana kubutar da su babu wata matsala da za su gamu da ita to kaga wannan zai taimaka maka wajen ba ni sunan shi kubutar da kai daga rudani da zaka iya shiga na me na wato rashin fahimtar aya din Allah ganin da mu akwai wasu maganganun waɗanda ba wannan ba lokaci ba zai bari mu faɗe su ba nan gaba insha Allah ta'ala a ji ƙarin bayanin su amma dai kun ji ƙarshen zance abin da yafi inganci cikin maganganun malamai to sai Allah ya ce mai arama وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا الله يساك تشوى وإذا تتلى عليهم آياتنا يا عند أكا كرن تاموس آيو يمو ونن أنا من هكاير أبند كافرين ذا سرنك جيا ومؤمنين na izgilanci da rashin kirki da nuna alfahari da nuna isa wa idza tutla alaihim idan an karanta wa waɗannan masu inkarin tashin alkiyama wato aka karanta musu ayoyin mubayyanannu al-ayatu al-wadihatu al-bayyinat ad-dallatu ala sihhati wuqu'i al-ba'th wal hisab yawm al-qiyamah ayoyin da suke ingantattu da suke bayani akan lallai alkiyama za ta wato tashi aukuwan tashin alkiyama ran tashin wato aukuwan hisabi ran tashin alkiyama qala alladhina kafaru sai kafirai sai su shi wato ta hanyar nuna girman kai da nuna isa lillazina amanu sai su gaya waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da mala'iku suka yi imani da littattafai suka yi imani da ranar ƙarshe sai su ce ku duba ku gani ayyul fariqaini khairul maqama da muminan nan da su kafiran wai wani bangare ne guda biyu daga cikin wancan da wannan khairun maqaman wanda suke da wato mafi alherin mazauni kyakkyawan gida kyakkyawan ƙasa kyakkyawan matsuguni shine khairun maqama al-maqam maqam bi fathil mim ko maqam ba muqam ba maqam ana nufin makanul qiyam abinda ake nufi maskan da manzil matsuguni da mazauni wanda suke zama akwai nadiya daga annada ne da nadi da muntada annada da nadi da muntada duk abu guda ɗaya ne ana nufin club wajen zaman mutane makanu tajammu'a inda mutane suke haduwa to kenan sai zama wai suna gaya wa wai mumine wai da mu da kusuwa ne khairun makaman suka fi wato kyakkyawan wurin zama wa ahsanu nadiyan da kuma mafi kyawun wato wajen taruwa wajen haduwa suna nuna cewa su su ne suke da gidaje manya na alfahari na jin daɗi su ne suke da kaza suke da kaza suke da kaza suke da kaza shi yasa aka ce darun nadawa me yasa aka ce darun nadawa wato wani wuri ne da ƙurin shawa suke haɗuwa don yin shawara a cikin al'amuran shine ake ce da wannan wurin daru annadwa idan aka karanta waɗannan kafirai ayoyin Allah da suke nuni akan ƙudurar Allah suke nuni akan kaɗaitar Allah suke nuni akan tashin alƙiyama sai suke wa muminai ala sabilil ihtiqari lahum nahnu wa antum ayyuna khairun min al-akhir makana da mu da ku suwa suka fi suwa suka fi wasu samun wuri mai kyau suwa suka fi samun yan uwansu ahsanu majlisan wurin zama mai kyau wa ahsanu mushama'an wurin da yake yafi ko ina kyakkyawu na haduwa suna yi wa muminai alfahari ne da gidajensu na alfahari da suka gina damar su duniya ce a gabansu sun kashe kuɗi sun zuba wa ƙasa don tara duniya sun kashe kuɗi sun saka don su nuna su duniyar ita ce a gabansu wai shi ne suke nuna mu wai wai waye a ido ma a nan duniya ma a ido ma ku gani da mu da ku suwa suka fi jin daɗi in ba ku gane ba kamar yanzu a ce wani ya ce kalli amerika kalli ingila kalli kaza kalli kaza kalli kaza da ta ingo maka kasashen kafura nan an nuno maka yadda za ka kamar ba a duniya suke ba sun kera ƙasarsu ko ina abin sha'awa ne a ido kamar wani ya ce maka wannan sai kuma ya ɗauko maka wasu ƙasashen musulman ya nuna ma inda ake cikin talauci da yunwa da bukata to sai a ce wai wanne ne ya fi alheri na wurin zama wa ya fi jin daɗi a nan duniya ma ma'ana wai wannan dalilin jin daɗin nan na duniya dalili ne ke nuna hatta alahira ko kuna cikin matsala la ilaha illallah da ku akan gaskiya kuke da Allah ya girmama ku da waɗannan al'amura na jin daɗin duniya in har musuluncin nan gaskiya ne in har addinin nan gaskiya ne in har imanin da kuke kai a gaskiya ne to me yasa Allah bai ba ku duniya kamar yadda ya ba mu ba قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا daidai yake da inda can suke cewa wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin mu muka fi yawan dukiya mu muka fi yawan ‘ya'ya kuma mu fa ba za a yi mana ma azaba ba Allah ya musu raddi a wata ayar cewa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu الرحمن مدا to sai Allah ya bamu labari akan irin maganganun da suke faɗa kenan nan abin da ake so a nuna mana ya koyan uwana samun duniya fa da walwalar duniya fa ba shi ke nuna cewa wai ka tsira ba kamar yadda kuma zamanka cikin talauci da rashi da babu ba yana nuna fa cewa Allah baya son ka bane misali guda misali guda ka duba rayuwar da annabi ya yi alaihi salatu wassalam annabi yakan yi wata biyu ko tukunya ba a ɗora ba a gidansa ƙarewa talauci annabi ya saka riga mai maho faci a jikin rigarsa an zauna kusa da shi an ji ƙarar cikinsa yana ƙarar yunwa wallahi wallahi yunwa an zo nema ya ce babu mala'ika ya zo ya nuna masa dutsen uhud ya ce allah ya turo ni in zo in tambaye ka kana so a mayar maka da wannan dutsen ya zama zinari kawai zuwa za ka yi ka nika kamfata kana so wannan masallacin naka na itacen dabino a sake gine ma shi da zinari sama da ƙasa annabi ce ba na so ya ce ku banni yau in na samu na gode wa Allah in na rasa gobe in maza in koma ga Allah kuma dubu in ce ƙara bani yau in ina da shi in ce alhamdulillah in ci na bauta Allah idan ba da shi kuma wannan rashin ya ƙara mun imani ya sa in daɗa rinkayawa in tafi in ce Allah ya bani ya ce ni irin wannan rayuwar ita na fi so sau da yawa wani lokacin Allah maɗaukin sarki yakan hana mu wani abu wallahi tallahi malam saboda ya fi kowa sanin halin mu wani wallahi an ba shi halaka zai wani wannan arzikin da za a ba shi ne dalilin shigarsa jahannama to me amfanin a baka ka ji daɗi a nan ka shiga jahannama wani kuma rabansa na lahiran ake ɗauka a bashi wallahi karka rudu da kuɗin wane da dukiyar wane wallahi rabansa na lahira ne yake cinye watan anan kai kuma da aka rike ba a baka ba wallahi karka tona yana nan an ajiye maka a nan ka rayu cikin kunci cikin rashi babu wurin zama mai kyau yalwatacce babu rigan kirki babu abinci na kwarai matsaloli sun ninkime ka ga sallah ga azumi ga salatin annabi ga zikiri ba a barka a baya ba amma kuma matsaloli ba magana fal cikin gidanka ba komai wallahi ka tuno da wannan hadisin annabi ya ce in na rasa din wannan rashin sai in sa in rinkaya in koma ga Allah za a iya baka dukiyar a hana ka jin daɗi su sa maka tashin hankali akwai mutumin da ya ce wallahi kaga dare ko ya ce ba ana zuwa a kwanta da daddare a yi bacci ba ya ce wallahi babu shi ba bacci da daddare kuma bai san in kaga ya yi bacci da daddare to ya je saudiya ne ko ya je ingila ko ya je wata ƙasa amma a najeriya a ƙasar su baya iya bacci a garin su saboda me yana gadin dukiyarsa yana gadin dukiyarsa da bindiga yake zaune ya ce ta yawo yana kallon can da ya ji muzuru in ya ji ɓaran ɓaran ɓaran ɓaran sai ya tashi ya fara kukin ɗin bindiga saboda yana ganin yana da wannan kuɗi za a zo a yashe shi kaga anan ya waye gari mai kwan dukiyar ta yi gadinsa shi yake gadinta to yana jin daɗi a ciki ya ce in ya yi bacci to an yi assalatu kairin minan nomi ya yi sallah asubahi to daga nan ne kuma zai kwanta bacci ya rufe kofarsa ba zai tashi ba sai wajen sha biyu rana ai bacci wallahi duk bacci bacci ne amma ba baccin da ya kai dare daɗi kai waje annan laila waje annan nahara ma'asha wa banai na fauka kun saba'an shidada ka kula ko bacci ne baka yi shi ba da daddare kaji ko ko bacci ne baka yi shi da daddare ba kace wai zaka rama shi da rana ka ji ya zaka rama shi rabi da rabi ne haka zaka tashi rabi rabi ciwon kai rabi rabi ka ranka a baci rabi rabi ai na to shi wannan bawan Allah saboda duniyar da ubangiji ya bashi ba ya iya bacci da rana da daddare yana gadanta amma an ka gan shi sai ka ga yana burge ka wai sha'awarsa kake yi su matansa sun sani kuma ɗan ƙaramin abu zai hana shi bacci da ya ji gari hayya hayya to ba zai iya bacci ba amma fa yana da tafkekin gida kafin ka je gidan inda yake za a yi mintuna yanzu abubuwa ake in an zo gini a yi gini a gina wani ya sa ɗakinsa aka yi gini duka da ya zo ɗakinsa sai ce ku zuba min dakin ɗakinsa gaba ɗaya kaga dai dakin a sama ake sawa ko to shi sai ya sa duka aka kewaye ɗakinsa ne na alaji duka aka kewaye wai za ka yi tunani kuma sai ce ta ai ba wake su tona ta ƙasa shigo ƙasan ma sai shimfiɗe ta da rodi gefe gefen ma shimfiɗe da rodi sama ma mai rodi to za ka ce wai akwai windo ko na sai ya ƙi saboda ya ce kullum ac za a kunna kullum air condition ne a ciki kofa dole ya kofa tun da zai shiga sai ya je ya nemo wata kofa ta karfe ita kofar ka san da mai ake bude ta da lambobi ake bude ta ba maganan wai ka sa karfi ko ka sa wani abu ka bankare ta babu wannan zancen an gama abin da yake bude ta tap tap das das bu sai kaga ta bude sai ya shiga kuma senso ne da ita da ta ji numfashinsa in ya shiga sai ta rufe ba wanda sai bude kofar nan in dan dan adam ne ya bude ta ba zai bude ba amma akwai mai bude ta wallahi mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa zai iya bude ta ina gaya muku a garin nan akwai irin wannan dakuna a garin nan akwai irin wannan dakuna in dan wai ka zo gidansa ne saboda kai barawo ka shiga masa gida ko wai ka same shi a gidansa wannan zancen karamin mai kuɗi ne ake masa haka kuma in dai sai to sai dai ka sare ɗakin kafin ka sare kuma ya ji ka wai duk wannan da mai kare duniya to masu yan dama dama ne masu ake sai mutum kaga duk gidan da kaga dogon kwano an yi tsawo dogo to a cikin kwanon nan suna yin wani ɗaki kuma kaga an rufe gidan yayi wani haka bungalow ko ake cewa komai yayi tsiri ko to sai su sa a musu wani ɗaki a cikin rufin ɗaki ɗakin kuma za a yi masa setin ɗakin kwanciyarsa ne da ya ji kayya kayya yadda ake yin ɗakin shi ne da tsani ake hawansa wani portable tsani ne portable lada wanda a ƙarƙashin gado ake naɗe shi sai ka nan naɗe shi kansa da ya ji kayya kayya sai ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa ya bar kowa sai ya kafa wannan tsanin dab dab dab dab dab sai ya haye idan ya hau yana shiga sai ya janye kayansa sai ya turo kuma ka san me marfin ta sama wani mugun karfe ne mai karfi wanda an tura ya danne gurin bayan da za a iya bude shi shi ya shiga ya tsira ina matarsa tana waje ina ƴaƴansa suna waje dan dan karamin guri ne escape room ake cewa kowa ne da sauran saboda me saboda yana da kuɗi amma yanzu ni da kai wallahi sai mu kwana a kofar masallacin nan na sabuwar gandu kofar gidanka sai ka fitar da tabar maka kwanta kai baccin ka yawa mu dai ni da ni dai ba zan fito ba saboda akwai yan shi'a kasu zo su da ke mutum malam kai zaka fito amma ba wai dan ina da kuɗin da za a zo a karba ba sai dai sai dai dan adawar sunna yawa in babu barawa akwai mai dan adawa suna da kulki ya zo ya maka illa sai dai wannan buya amma akwai wanda wallahi tallahi nake gaya ma in magariba ta yi wallahi ya daina bai sai fita ba magariba wallahi bai sai fita ba tsiran nan da ake zuwa a siyo a bakin titi dan bayan isha inna wallahi fa karfin sa Allah saboda yana jin tsoron a da daddare ne ya fita suna kallon sa a ya dawo an biyo shi a za a tsare shi a hanya a kaza so in ya shiga gida ya shiga kenan kuma ko zai fita sai CCTV ta nuna masa hanya ba komai ba abin komai kiliya sannan ya fito mutum yana zaune a ɗakin safa yana kalle kalle ni naje gidan wani mutum muna gaisa da shi ko ya hakuri yanzu ya fatiya naje gidan wani mutum muna gaisa da shi a falo na gaji a lafiya da ya al'amura sai na ga talabishin a gabansa sai na ga hankalinsa baya kaina muna yi muna fa gaisa da shi malai ya gajiya kuna nan kalau ko alhamdulillah to ya al'amura alhamdulillah a yayi kyau kwarai ya da'awa ana ta kokari mala alhamdulillah a yayi kyau kwarai da gaske ha na ga bini bini sai ga hankalinsa yana can gurin sai na duba sai na ga ashe wata kyamara ne tana nuna masa kofar gidansa bayan gidansa motar da take wucewa wane ne malam duk motar da za ta wuce ko duk mutum da zai wuce sai ya tsaya ya kalle shi a wannan falon na ce a na ce na ce wannan ctv ne ko crtv ne ko ne ce wala a wani ai cctv ce ai wala shi ai wannan malam kai kanka da ka zo nan kana zuwa sai da na ganka ina ganin lokacin da ka ce mai gadi ya je buga ma zai ta bugawa ne a banza ba fitowa zan duk wanda ya zo na gan shi kawai ya ce kana zuwa na tsaya na ga wutar motar ka na ce waye wannan kana fitowa duk na ganka gaba ɗaya na ce yanzu ni ɗin ka gani kafin in shigo ya ce ƙwarai kuwa ya ce ai wannan malam ai in dai kana da ita a nan a gidanka ai ka gama da mutane ai na ce gaskiya ne alaji gaskiya ne wallahi malam sai ban tausayi malam kuɗi da dukiya Allah ya bashi amma sai na tsaya na ga kaina na ce kai na gode Allah ni na tabbatar na fi wannan mutumin jin daɗi wallahi duk da talaucin da nake fama da shi wallahi na fi wannan mutumin Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وامي حوزة الدين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته